‘yan wa takaice abin da nake so yi bayani a wannan hutuba hutuba ce amma zai zamanto hutubobi a bayanta da za mu bayani akan matakaiya marahalin insan ma'ana matakaiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata min na ɗan adam ɗan adam ya hali hali zuwa hali har zuwa ƙarshe insha Allah za mu haɗu bayani a yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana halayya matsayi matakai da muke bi har zuwa ƙarshe ba don komi ba illa don mu zamanto akan sani mu zamanto akan sanin matsayinmu ko alaƙar mu da wannan duniya Allah subhanahu wataala ya ambata mu cikin suratul insan yayi tambaya ko tabbatarwa cewa hal ata ala al insani hin min dar lam yakun shay'an madhkura da farko dai cewa tabbas ko tambaya shin an taɓa samun wani lokaci a wannan duniya da ba ɗan adam an yi kuɓa ba an yi ko ka tabbas Allah ya tabbatarwa kowane haka ne magana take ya tabbatar da cewa ɗan adam jinsi na mutum an samu wani lokaci a wannan duniya ga rana ga wata ga tumamuka dukkan wani abin duniya amma babu wata halitta mai suna mutum babu adam ko ɗan adam ana wannan hali Allah subhanahu wa ta'ala ya so cikin ikon shi da kudurar shi da hikimar shi ya so tsarin halittar ɗan adam wanda ya halitta baban mu adam asali daga laka aka fara shi ta kai ga matsayin mu a yau cikin suratul mu'minun Allah subhanahu wataala ya ambata mana matakaiya da ya bi har zuwa ƙarshen ɗan adam cewa ya tabbatar da cewa walaqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin haƙiƙa mun halarci mutum jinsi na mutum daga tsantsan laka laka ce tsantsa Allah subhanahu wata'ala ya so ya halarci jinsi na mutum daga wannan laka ya ce wannan laka ya ce sun maja'alanahu nutufatan fi qararin makin sai wannan laka cikin kudura ta Allah inda Allah ya so sai ya kowane ɗan adam yadda ake halitta buzuzu kun yi hoto iya yawo cikin daji da Allah sai kowa haka amma cikin hikimar Allah subhanahu wata'ala sai ya maida halitta farko da ya daga laka yace sai muka sanya wannan tsarin halitta dan adam nutfatan fi qararin makin aka sa dugonka dugon mani a cikin wata matabbata mata da ciki da komai za ta iya gudu ta kurata wadu ciki yana a wani wuri tsararre wannan haka Allah ya bi mataki na biyu na halitta dan adam yace summa khalaqanna nutfata alaqatan wannan ɗigo na mani wannan kanshi akwai ƙudura ta Allah cewa a mai da mani ya koma ɗigon jini halitta aka yi Allah bai ƙare ba ya ce wannan ɗigon na mani muka halicce shi alaƙatan a ɗigon jini ya ce fa halaƙan alaƙatan mudgatan shi kuma wannan ɗigon jini ta muka halicce shi a matsayin tsoka fa halaƙan almudgata izaman ita kuma tsokal aka kuma mataki na gaba muka yi ta kurin halitta kashi mutum mataki daga mani dugon jini da ya kai ga tsoka tibrarra aka waye gari he ga sura ta mutum gaba daya skeleton ga kai ga kawawa ga hannuwa ga komi amma babu sauran fatar jiki babu hanji babu koda babu antaba komi na wata gashi nan za kalla siffa ta kaye ta mutum dan adam wannan kanshi wata kudura ce ta Allah subhanahu wata'ala ya gwada mana ko ya sanar da mu cewa matakai wannan kai wata halitta ce aka yi yace kuma yace sun tafakasawna al'izama lahama wannan kashi sai muka biyo baya aka lullube shi da wata tsoka yace fa khalaqana sai sun an shaɗin khalqan akar sai wannan abin da kashin da aka ma tsoka sai muka halicce shi a matsayin wata halitta daban imamatin ka imma namiji imma mace haka Allah ya tsaya wani matakai haka Allah ya bi ya ce kuma wannan ya tabbatar mana kenan ga asalin samu mu da babu mu aka yi daga ƙasa ɗigon mani jini tsoka ƙashi halittar da Allah so ta summa innakum ba'ada zalika lamayitun bayan wannan mataki na duniya lokaci zai yi za ku mutu ka so ko baka so ba yace summa innakum yawmal qiyamati tub'asun kuma gobe kiyama Allah zai tado ku in wa kalkashin wannan aya zai zama insha zamu hudubobi insha Allah na matakaiya dan adam zai bi insha Allah yanzu mun ji wannan aya da take da wani alaƙa sai faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inda yake gaya mana yake umarni ga annabin da ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya mutane ka sanar da su gano matsayin rayuwa da suke ciki a yau yace wadarib lahum matal hayatid duniya ka buga musu matsayin rayuwa ta duniya ta kusa kayan ta lahira da suke ciki kasu ɗauke ta wani abin a zo a gani ne abin riƙewa ne a yi ƙarƙadab a samu ko a mutu ba su gaba ga matsayin tawa ita kama in an zana mina sama yadda kasan ana sauko ruwa an yi damana an yi kaka an yi rani ƙasa ta bushe allah sauko da ruwa daga sama fakatalata bihi na batul ard wannan ruwa zai zo ya gamu da iri na cikin ƙasa wannan ruwa da ya hudo cin ƙasa zai hudo da ƙawa da ado shibka tana abin ƙawa tana birge ku bayan da babu ai kenan nan misalin ɗan adam haka za a waye gari wata rana kai ma yanda ka san tsoro na hudo daga cikin ƙasa za a yi ruwa babu ciyawa ko ta iri tawasa ko jiga ko menene babu za a waga yau da wani gobe he ka je gona ka iske dukkan ciyawa da ka sani a da he ga ta nan gaba daya a gabanka wannan haka Allah ya tsara wannan duniya za a zo a rayu wannan ƙasa yanda take fito da tsananta haka mu ma muke yace fa asaba hashiman tadruhu riya za a waye gari wannan ƙasa da da take tsanwa shar amudu tsuro an yi gyara an yi noma an yi kaza abin sha'awa abin burgewa sai ga wata rana he ta koma ta bushe ƙasa ƙura na kaɗa ta wannan duniya haka za ta koma kenan ba da wama ba take duka wata lokaci ga sananne a wata aya Allah subhanahu ta iya cewa manzon shi ilmu ma'ana sanarwa ce ka ga ma'ana bayi sun da cewa annamal hayatud duniya la'ibun wa lahawun wa zina wannan rayuwa ta duniya wata rayuwa ce mai cike da kayan wasa da kayan shagala da kayan ƙawa ya ce wa tafakurun bainakum rayuwa ce kun ta alfahari gwada isa da ilimi da iya da dukiya da gari da menene alfahari kurin take take da kayan alfahari kuma ya ce da lamari da kulawa da abin ado kurin ita wata kasurun fil amma da wal aulad da neman gwada alfahari da iya da dukiya da ya kare wannan bayani sai Allah ke cewa gaba ɗaya wannan matsayi nata ka masalar gaisin ajabal kufara na bato yadda kasan ana ruwa ya sab ko gona ko gonakai manoma suna jin daɗi abin iya birge su abin sha'awa gona ta kama ta yi hure ta tsanwa suna cikin wannan hali Allah ce sun mai hij ya waye gari wannan gona mai tsanwa abin sha'awa ta bushe ta koma masara ya ce fatara musfarran zaga ya koma masara yace kun bayan haka nan yace sun mai kun hutama wannan abin tsanwa abin sha'awa zai koma karmami abin rijigagen karmami sai Allah ke ce bayan haka ce kenan wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan kenan ga abin da ta gaban ku wannan duniya za ta zo duka wata din ta burge ka za a waye gari a kare akwai rayuwa yace a lahira yake da imma ka samu in baka gyara nan duniyar ba ka yi katarin ko samun azaba mai tsanani ko samun gafara ta Allah da samun yardar Allah kina in wa abin iya can nan mataki ne cikin matakai ɗan adam za mu yi rayuwa ta duniya Allah mata kawa abin burgewa iri-iri amma ƙarshen al'amari wani abin zai ƙare mu koma ga Allah subhanahu wata'ala kuma rayuwar a can take don a can imma mutum ya je akan hanyar banza ya gamu da azaba mai tsani ta Allah ko ya bi abin da Allah ke so a nan duniya ya samu gafara ta Allah da samun yarda ta Allah ya ce wa malhayatu duniya illa mata al-gurur rayuwar duniya rayuwa ce mata rayuwa ce el kaɗan alguntuwa akan ta lahira amma al-gurur wadda take ruɗan mutum ta sa shi asalar rayuwa ta hal abada ta rayuwa na ba ta karewa nan alguntuwa ce duk daɗinta don wuyarta za ta kare amma can rayuwa ce abadan abada ba ta da iyaka kaga kenan rayuwa yar gajera amma ta kan sababa ba mutum in ma ta sababa maka samun rayuwa ta hal abada ta kwarai ko mugo rayuwa ta hal abada in ma ka samu rayuwa ta kwarai har abada ko mugu rayuwa ta har abada kenan mai hankali nan Allah subhanahu wataala karantar da bayi ne yake wannan nassin qur'ani ne Allah ke gaya mana ga matsayin tafa cikin bakara Allah ke ba labarin cewa matsayin adam an kawata zuna da nasu bushawat a wannan ɗabi'ar mutum ce haka Allah ya mutum jarrabawa dama yayi mu dama dan dama Allah ce nabtali Allah yayi mutum dan ya jarrabe shi sai Allah ya kawata mana rayuwa ta duniya ce hubu shahawat san kayan sha'awa wani sha'awa he Allah ya jero wannan sha'awa minan nisa mata san tara mata san aram san araman mata ka aramu wancan ko ka aramu wannan haka da san diya yace da tarin dukiya mai yawa ka tara ka mallaka ko da ta karin abincinka kurin ka ce wannan ko wannan tawana ce kurin kai imani ta karin ka ce ka sha haka mutu amma diyanka wani wani ma ya tara abin da in yi risayi haɗiyan ɗan shi za su ci har mutu amma kuma so yake ya tara akan tarawar sai ya buge wani ya ce Allah zaka yin sanin tara dukiya imma zinariya imma azurwa kai da kayan ƙawa irin na dabbobi a da doki ne a yanzu mota iri-iri ta hawa wanda mercedes wa take iri-iri ga sanin dai kuna ce wannan naka ne a aje kana kallo suna burge ka wannan duniya ɗabi'ar ɗan adam ce iya san haka to nan abin zargi Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu wannan labarin ga matsayin abin da hada muke da alaka da shi san wa'annan ababai da aka jero ta ga musu kula aw nabbikum bi khairin min zalikum ka ce ma bayi wannan kun ji da kayan burgiya kwanan duniya ko to ka ce musu shin kuna so in ba ku labarin abin da ya wannan abin da aka jero muku na mata na duniya da tara dukiya iri-iri ko ɗiyan da kayan marmari iri-iri to ga abin da ya yi wannan alkhairi ya ce shi ne lillazina taqaw inda rabbihim duk wa'inda suka yi tsoron Allah ubangijinsu gobe kiyama suna da garantin jannatin tajari suna da garantin gidan aljanna wadda ƙoramu ke gudana ƙalƙashinta wannan aljanna kuma ya ce fiya azwajin mutahara a cikin aljanna in matan da kake a nan matan duniya wata hitirin fanka ka san ma sabata bin Allah saboda mace wani sai halaka to ga mata tsarkakakku ba kazamai na duniya ba mata tsarkakakku lalle mata na duniya idan ta ba Allah ita ma dahira ta gobe kiyama tana cikin matan hurul in ana magana wanda mata suka yaudara suka yi suka baro ga mata suna ta na aljanna mutahara da da na hurul in kin da na duniya an san ba Allah duk mutahara ne ki Allah magarantun kenan mata masu tsarkakakku yace warduwanu min Allah kuma da samun yarda ta Allah subhanahu wata'ala in wa samun yarda Allah ya yi aljanna daɗi a lokacin da Allah shi gidan aljanna iya jin daɗi iya murna Allah zai cikin ruwa bukhari kai musulmi ya kawo manzala ta masahabbai Allah subhanahu wata'ala bayan aljanna kowa ya shiga gidan shi ya zamna Allah zai tambaya ya bayina shin kun yarda ba kowa bukatar komi sai ce ya rabbi ya Allah me zai hana mu yarda me zai hana mu yarda da abin da ka ba mu ka ba mu abin da baka ba kowa ba shin ba ku bukatar komi karshe dai ba su ga wani abu za su tambaya ba ba Allah ya a lokacin bayan sai wani abin sun gani ba su da ba su bukata Allah sai ce musu uhilla alaikum ridwani fala askhadu alaikum ba'dahu abada daga yau na tabbatar muku da yarda ta bana ƙara hushi da ku hal abada da ya ka yi lahiya hudoka in na duniya kana cikin ni'ima ko sarauta ko kuɗi su kare ko a kama ka ko a mashari a mashe kuɗin in ma dai kana gudun gushewa shi abinda mai ni'ima ke hama da shi talaka bai san shi ba hama ya za a wani abin ya dawoma ya za a kai kubce shi ma aiki yana musamman hama ce ba karama ba ya za a kai kauce to amma shi a nan za ma garanti Allah zai ce daga yau ba na ƙara hushi da ku har abada to wannan zai ba ƴan aljanna nutsuwa Allah samu na cikin su in wani bawan Allah ke bayani kan cewa cikin wannan littafin na Rajul Salim yake bayani cewa inna lillahi ibadan futana Allah iya da wasu bayi masu hankali masu hankali su san duniya wani sun fahimci haƙiƙanin rayuwar duniya yace tallaqu duniya wa khaful fitana duniya sun zama matsayinta ba su mata rikan karkada ba a ba ruwansu ta zo masha Allah ba ta zo ba ita dai ba ita ba ta dame su dan sun ji tsoron fitina ta duniya ya ce lokacin falon ma'alimu lokacin da suka gano duniya cewa wata lujja ce mana wata wani ruwa ne kamar teku ce duniya kamar teku ce sai suka ɗauki aiki na ƙwarai
shi ne kaman bato a jirgin ruwansu na mai isa bai a takaice kenan wanda ya fahimci duniya ya gano fitina ta duniya ba ta shagaltar da shi ta sa ya asar lahir hal abada ya san da cewa matsayin duniya wuri ne wanda mai hankali wanda san duniya ba ta shagaltar da shi ba ta ɗaukar hankalin shi ta sa shi asara ta makomar shi ta hal abada he ɗauki mi aiki na ƙwarai shiri na ƙwarai tattalin aiki na ƙwarai wanda gobe kiyama in ka koma ga Allah za ka samu rayuwa ta ƙwarai in wannan shi ne mataki na harko na ɗan adam rayuwa ta duniya insha Allah za mu je ko mataki na gaba zuwa lahirar zuwa wuta ko ajin insha Allah Allah kai mu assalamu alaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada abin nan da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a sha biyar ga wata na safar hijira shekara biyu wanda ya dace da biyu ga watan goma shekara 2020 Allah mun jagoranci a darasi da ya gabata mun tsaya aya ta uku kenan za mu tashi aya ta hudu insha Allah cikin sotul kaf kayan nan akwai tambayoyi amma gaskiya tambayoyi za mu karanta bakin abin da ya samu mutane saura a haƙuri Allah kai mutu darasin talata insha Allah ta farko maganar sati da karatunmu na laraba akwai kuskure da na yi wajen karanta addu'a ta neman lahiyar na da azabar kabari da ɗan uwa cikin ɗalibai ya yi ya min tambihi ya gwada mana a cikin wannan littafin musulun da na tsammanin cikin adabin mufarar na bukhari lafazin ne amma lafazin da ya bada mu a can yin ma haka ne ke nuna ne kuskure lafazin addu'ar da na yi magana ta abubakar inda yake cewa annabi sallallahu alaihi yana wani addu'o'i guda iri biyu da sahi da marece na neman lahiya ta gangar jiki da ido da gani da neman tsari daga azabar kabari daga azaba daga kahurci a lafazin addu'ar ga yadda yake Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta awa uku da asuba da sahi haka ta biyu allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr ni nace min adhab jahannam kinan daidai kin min adhab al-qabr ne daidai Allah saka mu da alkhairi sai tambaya ta biyu ita ma wani uku ake kenan uku da asaba uku da duka dai neman tsari daga abin da aka ambata da a cikin karatun laraba sai ta biyu cewa maganar masalar ta da ikama a mikro abin yakan kai rigima a wani wuri yan wa kullum sha bayani a nan masala ta ishtihadi abinda ba nasi bane ba karara fa'intar malamai da su samu saɓani tsakanin malamai ko manyan malamai idan ni na yi wannan bai dace in ma ko rigima kan ishtar wani malami wanda yake kuma malaman suna ne wanda mutum ya yi ba maganar zargi kan shi masalar ta cewa ta da ikama a cikin mai kuro lalle a nan daman surare ba sa yi mu a nan muna yi kuma wani lokaci cikin yan uwa ba mani ne magana ba ya tashi ya nasiha akan rashin yin to ganin iya da madogara da mutum mai kada ba kuma haka hasa ba wani matsala komi dan ganin iya da madogara akwai masu magana cikin malamai kuma ba na ce ba da misali ka'ai amma akwai magana cikin malamai gabata masu hakan haka daga ciki masu ganin ana ma'ana bai dace ba su kun ba suna magana kan ya kama kaɗai ba duka ma kiran sallah a cikin masallaci ba a yi kuna ba wani kama suke ba amma albani ramu ba shi yaka hatta kiran sallar gaba ɗaya mai kashi masallaci a yi shi a sama in ma mai kuro a kashi sama daga can kuma an yi sunna biyu ko an ci da wuta a cikin sunna shi yaka ji gani cikin ajiyar nafi'a ta yi abin da ya dama asalin mai kuro ko da spika ci gaba ne mun ko kiran sallah a kai ta nesa Allah ka ci gaba aka samu mikro aka samu lasifika sai a yace sai a hau sama an cika sunna kuma an samu lokaci aka samu ana cikin masallaci a yi kufir a cire wuta kaga da yatsa ya ce amma idan muka yi wurin kiran sallah ku a sama kenan ladan ya hau sama ko da an cire wuta zai ci gaba da aikin shi to karkashin wannan ne shi iya kama kaza kenan iqama ita kenan ba a yin ta a sama a ƙasa ake yin ta kenan ba a gama iqama da kasa aure guda an ba ta matsayi guda ya ɗauka cewa kenan bai dace a yi kama cikin mikro a yi ta don ana wa asuwa na cikin masallaci sai da yake da jama'a ne wanda suna da yawa wannan kuma ko da an zaɗa kamar da juma'a juma'a misali juma'a akwai jama'a suna buƙatar ikama kaga anan kenan akwai akwai akwai manuwa ta izar da ikama cikin mikro amma mun haka bai ci ba buƙatar ta amma kamar kamar usaimin rahimahullah iya ga cewa ba matsala bace ba dan ganin ai ita ma ikamar duk da an shar'anta kiran sallah a sama shi aka yi bukata kai nesa amma ita ita ma kama jinta a wajen lahiri ya ka misali ruwaya ta nan da manzon ke cewa idan kuka ji kiran sallah ku ji ikama kanan idan sai mutum ka kama ta famshu Allah sakina ku idan ku kuka ji ikama ku zo masallaci cikin zuwa haka nan an ji ta a wajen masallaci haka Abdullahi bin Umar rahimahullah yakan ce yakan ji kiran sallah daga wajen baki ya ce kai ji ta da kama shi zai zo da gauga ya zo sam sallah kan wannan shi usman ce kenan ba wata matsala da an yi ikama a lasifika kun ji manganin kamar cikin wannan littafi na cikin sunna na na sai fikin sunna Abu Malik ya kawo wannan babu na musamman yayi kan magana kitab al-azan ya kawo wannan mas'ala cewa magana ikama a mikro malamai magabata masu girma sun saba da kanta yace amma gaskiya magana abu ne na ijtihadin malamai bai zama to wani abu da kima ko ka soki wani in yayi gobi ba kina abu ne ijtihadi ne wanda yi ba magana kuma an mutum ce bai yi zai a mikro hujja ba ka an zaka ce annabi ya ce ba yi misali shine magana kenan abu ne ijtihadi wanda yi ba mun su kan shece yayi lai wanda kun bai ba ga madogoran shi cewa asalin kiran sa iqama kan ta cikin masallaci kashi magana kenan kenan kai zaman to abu da kima a wurare dan abin ya zama da kima a wasu wurare ana fata a gane ko an gane ko magana ta biyu wani dan uwa karatu da muka yi ina gana satin wancan ne na maganar cikin bayani da na yi a cikin hudu ne na wani bawan Allah wanda ya shiga wani hali dan hoshi ya mai hoshi da makami zai kashe shi ya ce ba shi dama ya sallah raka'a biyu ya ce ya tara wannan sallah ya rasa abin da zai hudi ya buga duk ƙur'ani ya rikice ya ce sai ya tuna amma ni jin mutane za da awo kashe fasogo waye yake amsa mai matsala addu'a yaye bala'i ko matsala an ba Allah ba yace iya jayi wannan aya sai ga kun wani daga cikin kwari ya tunkaro akan doki da kibiya ya ja kibiya ya harbe wannan nan washi ya faɗa reran ya kama shi rike ci kai wane ne yace ni ne dan aikin mai amsa kira mai kira in ya kira nan tambayar ta biyo baya to wannan wai mala'ika ne ko mutum ne musulmi sani ba san kowai ba san kowai ba yanwa abinda na yi yanwa na yi wannan bayani a wancan hudu ba abinda kurin ake yanwa me matsala a matsalar a yau ko me aka magana wani aiki na kware mai wahala ya ce na kware sun wuce za ka yi abu mutum ya ce wani mutanen kullum kamar allah na dani shi ne matsala sai na kama wani misali da shi wannan malamin a mota sana ke cewa yanwa allah allah da iya nan tun da shi ne yanzu dama ga an ce allah ya yi a da yanzu ba shi ne ba to mutane mutane a yau imanin mutane da ke ragewa da magana da Allah ya suka abin kamar bai wannan su yan wallahi zama kuma sali guda biyu wanda wannan ni na shige shi ne wanda mu taba ko biya ko ba yau ɗayan wanda muke tare sun sani ɗayan ba wanda gaya tutar rayuwa tan bayo ba ɗaya wanda mun tare da yan uwa sun sani a cikin Saudiya mun je mun kare aiki hajji zamu dawo a cikin ƙa'idar Saudiya balle kun san ake bincike kan ta'addanci kan yawo da kuɗi akwai doka ta kuɗi in yi wuce kaza za a kama kafin shi kuma ana yi bincika ana tuhumar ka dan na san cikin malaman malaman Najeriya a yanzu babban malami cikin yaki masu wa'azi a yanzu a Najeriya babban malami ne wannan mai sabbi aka kama shi karatun ma da yake aka soke karatun da yake a wannan lokacin kudi ne aka kama masu ba na abin ba to ni kudin da aka danzo da su ya hina shewa me ya yawa kana wani cikin yan uwa an ba shi amana ta kudi ya bani in kawo Nijar in kana kuma ya ya hina sanin Saudiya ba san nan dalili ba Allah alam sai wani kudin bai ba da su ba na yana kamun su a gari bai kamun su ba sai mun shigo a rufar dumu dumu da mun shigo nan kamera mun shigo tsaka a rufar ko ya ce ga kudin wannan na sai inda zai shiga a nan abokin ta ya tana ce rikin miliyan kaza ya ce a shi bai rike kudi ita shi bai rikewa ni ba wani wani ya ce mai kowa ya ce bai rikewa ta samu na ɗaya mai kokari ya rike wasu yan miliyan ka a ciki shi kenan kai na sa saura cikin sa saura ko ina ne a jihu cikin nan na dina tutura na zo mun shiga layi ina tsinkaya layi na zo ina sallah na kaya sallah yin tsinkaya domin an kai mu wurin shiga najeriya kusan ana an ana bincike mai yawa ko yin tsinkaya ana tuɓe rigar mutum ana bincike kwakwam musamman lokacin ɗin tashi a nan damar takalmi na su jama'a takalmi ka takalmi ka bala takalmin ka ta koma na rikici na rikici wallahi abin da abin da race abin a race abin a race abin da tare hankali abin da tsoro race abin da tare hankali muna tare da wasu wasu jama'a na san su anan masu adawar sunna ne kada a gaban su a kama da wannan kudin sun san sa mun shiga taka ko sai mutum sai mun shiga taka shi tare hankali ba kudin mu kun wallahi kudin nan abin da tare hankali kwarai kurin na basu yanda zai kuma ba ga ba baya na shigo cikin san ban iya kowa gobe ko cikin akwati ko cikin waya babu dama na shigo taka aka ce mai wuya kuna ga anan ba Allah ba ba da ban gurin don gurin don koma ga Allah na koma ga Allah da wata da da sunan Allah zan nake tai nake yi nake yi don ba da ba abin zai ba da bara shi kuma ya bani kunya ta yi shi wallahi in wa Allah ina kallo mutum ya hadiya gaba na duk wanda ya je wurin sai an bude saki an mata dai an bincike ta a hudda wani riga a hudda mai riga a gaban mutane a hudda mai riga in sun ga abin kasa ne ma a saka daki a hudda ma hawan do Allah ina kallo ina zuwa ina zuwa ne ina ta'adda ina ta'adda Allah ya ba kuma kudin kudin kudin gaskiya matsala ce kudin dole da yawa bari ne gaskiya wallahi ina zuwa daidai mai binciken na farko ina zuwa wallahi da ya zo kudin inda kudin suke aljuna na ya taba haka ta taba ya tura ci buce ya tura ni wallahi kudin ya taba aljuna da ya taba kudin ya tura ci buce kudin Allah tun daga farko an bari ba wanda aka haka da wallahi ba san bayana ba da na huce na biyu kun hego ce Allah kun hego ce kun hece huce sama da ba kudin kuma da mun ga abin yawa na kudin kudin sakki ta sa cikin sakki cikin ciki wasu an kiyawa cikin sakki ne ka masa ne ka masa sakki Allah da ya ce bai bude ta ba kun tura ta huce wannan ba wannan in ba Allah ba ne ka da Allah kun tura na ce wani wani wanda ba mun ce wani ka mun kaza amma kaga Allah hudda ne Allah hudda kun sun huce sun huce sun huce kudin wannan kaga mun Allah kun na biyu shi wannan ba Allah ba in ba ban ga ko shi wannan ko a gidana na shiga wani hali amma a da ne ba ba da ni alhamdulillah yanzu gaskiya na shiga wani hali na ga ku cewa abu ne wai mutane da yanzu ba ka ji mai daga Allah kuran na shiga wani halin matsala na ci bashi nan na ci bashi nan amma da Allah ba na ci bashi ina kumya in je in koma kuma akwai wasu 'yan wa cikin almajirai wallahi zan ce ba na gaban miliyan guda sai ba miliyan guda to amma akwai matsala roƙo matsala ce ki biyo ta mashi ta mashi bashi na san bai wace bashi ban zai kyauta amma akwai kaskanci ina jin yau in je in roƙo ko mutum na dukan bashi na je na bata ban ya komawa garin ya yi zagi wallahi ko in na zo ana musu ɗaya taɓa yin taɓa ba taɓa can jaraba ba ba taɓa can jaraba ba na yi sau ɗaya kuma Allah ban huta wallahi na tashi na sallar a cikin ɗakin sallar ka abu ne roƙi Allah kan huta ko ba za mu zakun Allah kan huta ko wallahi inda nake sa ƴan canji na aji da na ƙare sallar ta raka'a biyu ne ya dan ƙare ko yanzu ku ne mika hannu wallahi ku ne ji ba hannu na nan sai Allah kuma da hudu ne ga kudi a hannuna kuma na ji ba ina ci wallahi Allah kudin wannan na ji ba ina ci wallahi dan ka yasa ƙare Allah na ku imanin ne ba an ji ba amma sai kun na yi mai ko abin in ba ka baiwa ko Allah ko haka yawan kenan ba a ma Allah in gwada in jaraba wannan ko in ka shiga hali kai da kai imani da Allah Allah ya ma abin da ya so to zai mun cika wannan kudin kudin waye ne ne ne ne ta tambaya tambaya da ba ban tambaya da ba Allah ya tambaya muna kudi kuma na kashi kana Allahu akbar ba wannan kudin waye ne na san Allah ne na ruwa ne ni da Allah na roƙa kudin ba tambaya da ba zai ce na nawa ne ne Allah na roƙa kuma na san to kaga wannan shine to ita wancan mutum wai wannan mutum wai malaika ne ko wane ne wallahi ba sani ba Allah Allah Allah ta bikiyu ja Allah rama ayat ta hudu
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا نعم أنا ما سفر تنبوي أقول لك العرب إن شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا muna magana manuwar safkar da alkur'ani littayi wanda yake tsaye mai kake wanda babu kwana a cikin shi cikin manuwar safkar da shi don manzan Allah ya galgadi a ya galgadi gawa allazi na kalu ta khazallahu walada wanda suka ce Allah ya riki wani a matsayin ɗa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya ya samu duniya a cikin wannan hali na irin wannan matsaloli wasu ɗauki isa ɗa wasu uziyar ɗan Allah kowa dai wasu mala'iku ɗiyan Allah abin iyan sun ma Allah yawa a wancan zamani kowa ya ce ɗan Allah ne ɗan Allah ne to cikin abin ƙur'ani annabi ya galgadi ga waɗanda suke wannan magana ta cewa Allah ba ya yi ba a ittakhadha lawla Allah ya riki wani ya ba shi matsayin ɗa malahum bihi min ilm wala li abaihim wannan masu wannan magana dangana ma Allah da subhanahu wataala ba su da wani ilimi wata masaniya wata madogarar hakika su suke magana a yanzu wala li abaihim haka uwayen nasu da suka gada suke alfakari su su ma uwayen kansu kakannin ba su da wata madogara ta shari'a daga Allah babu Allah ce kaburat kalimatan takhruju min afwahi wannan kalma ta dangana ma Allah da kalma ce ta girman gaske wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
na'am na'am da Allah subhanahu wa ta'ala ce kaburat kalimatan takhruj min afwahi wannan kalma ta Allah ya ɗauki wani a matsayin da wannan kalma da take hutawa daga bakin waɗannan ta yi muni ta girman gaske can shi ne ta Allah ka cewa wa qalu takhadha rahman walada can suratul maryam kun suratul maryam kun suka ce ittakhadha rahman walada Allah mai rahama ya ɗauki da ittakhadha Allah walada duk dai magana dangana ma Allah da wannan aqida ce a wancan zamani mai yawan gaske kamar zama akwai masu wannan aqida to Allah ce wannan kalma laqad ji'tum shay'an idda masu wannan magana kasan akwai masu ce a yanzu mu ba mu ce ba Allah ya ayu a ba mu ce ba ayu ce maka ya ba Isa ne matsayin Allah matsayin da kai ba aishu ba mu ce Allah bai aihuwa mu ce ba Allah aihu abinda muke cewa wai Allah ya ba Isa matsayin da ta shege ce ba ta da kyau eh ita kin ce Allah ke magana dukan aihuwar da ɗaukar ɗa Allah bai ba kowa matsayin ba babu wanda Allah ba matsayin wani ɗa iya da matsayin da babu wani abu Allah ita kin ci Allah ke cewa laqad ji'tum shay'an idda kun zo da wani abu mai munin gaske yace takadu samawati tafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hatta munin Allah ke siffanta mana munin wannan kalma ta girma ka ce yace ta kai dus ta kai sama ta tsage duk girma sama kalmar dangana ma Allah da dokar da ya kai sama ta tsage kuma ƙasa ta tsagi dutse daga sama da ke ya rushe ya zamko ƙasa ya narke mana ya zama gari me zai kai sama ta tsage duk ƙasa ta tsage dutse ya rushe cewa ta kasa rahman wadda Allah ya ɗoki an da rahman wadda da'awar Allah ya ɗoki ɗa Allah ya ce in kullum man fi samawati wal ardi ita wa ma'ayin baki da dama in ta kaza wadata bai dacewa ga Allah mai rahama ya raki wani a matsayin da bai dacewa ga girman Allah ya raki wani a matsayin da da haka ci in kullum man fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sama da ƙasa mutum ne ko mala'ika ne illa atir rahman abda gobe kiyama zai zo ma Allah iya matsayin bawa kowaye bawa yake na Allah duk matsayin kowaye ba wani mai matsayi mai girma matsayi da wuce ba kowaye bawa yake na Allah kowaye kuma girman wane ne matsayin bawa yake na Allah ba wani sa'an Allah ba wani dan Allah ba wani Allah kurin Allah kurin yake shi kadai Allahu ahad wala mai kullu kufuwan ahad yace kowaye zai zo min Allah ya matsayin bawa laqad ahsahum wa addahum adda kuma duk yawan halittun Allah da malakun da komi Allah ya lissawa ita take su ya san yawan kowa da komi kuma cewa kullum dukkan wani halittun gaba daya a tihi yawon kiyamata farda za su zo mu Allah gobe kiyama kowa zai zo shi kadai iya ta gaban Allah subhanahu wataala haka babu wani bawa ba wani daga Allah ke wannan kalma ce Allah ka cewa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan kalma ta yi muni da take wuta daga cikin bakin su in yaquluna illa kadiba Allah ce ba abin da suke hadi illa ƙarya ce kurum ƙarya ce kamar da su eh me me Allah ce gaba
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
Allah ce fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim nan Allah yana tasiliya yana bada hakuri ga Annabi sallallahu alaihi wasallam abin kai ta dame hankali kai dame shi dan san asalin mai da'awa ko azu kana hodi kana neman hudu daga cikin duhun jahilci su tsira samar rahama ta Allah amma ba su dan adawa kamar kai akwai abin ciwo da kake nema ya tsira kana mai gudun azabar Allah kana gudun halaka wa amma abu mamaki kai doka dan adawa shi muke shi yan wannan iya cikin sunan Allah sama kasa dokan mai wa'azi muke alhali baka da masoyi kamar shi dan ba ta ba zo ka bani zo ka bauta mini zo ka bauta babana ko kakana Allah ki ci abi amma yaudarar shedan kudu ba ana adawa da mai cewa a zo a koma ga Allah kuma kai bawa kake na Allah mutumin inda ya ce ku zo ku bi ni ko ku bani kuɗi ku mun kaza ko ku tara min kuɗi irin sauran ɗarikun amma yake ga wai wanda suke ce a zo a basu wanda ake masa hidiman aka ke bauta masa da bakin rayuwarka wai su ne masoyanka alhali su entere gare su a wajenka suna da entere a wajenka wa amma su ne wai masoyanka wani ba shi da enteren komai a wajenka illa ya tsirtar da kai daga azabar Allah amma shi makiyinka haka ce annabi kenan abin ke tada mai hankali Allah ce fala'allaka bakhir nafsaka ala atharin abin ya kai ka halakar da kanka bakin ciki ya kashe ka akan ma'ana nan gurbin su sakamakon adawo su kin amsa gaskiya illa min bi hadha alhadith asra me zai ka kashe shi kin imani da wannan qur'ani zai mutu asafan dan bakin ciki zai kashe shi abin kenan na sanar da sabata maka gayar damu annabi ya ga da kwalai abin ya tayi hankali ya Allah cika ka damu yace inna ja'alna inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala
Allah ne yake karantar da mu ta mas'ala da yawa abin da ke kai mutane ya baro ko man gaskiya wani anwani ne na duniya neman matsayi ko kawa ta duniya wani abin da ke da alaka da duniya shi cikin mutane taurin kai kan bin gaskiya ya ce inna ja'alna ma alal ard zinatan laha mun sanya ma ƙasa duk abin da ke saman ƙasa mun sanya mata ado kawa da na buluwa ba don komi ba sai don mu jarrabe su kayan sha'awa kayan birge iri-iri ko na barin hanya ta wata ruwaya maza suna ke cewa inna duniya walwatun hadira wa inna la musalafakun fiya fahimtar kafa ta amalu ma'ana ala ce annabi ke cewa duniya inna duniya hulutun hadira wata abu ce mai daɗi mai kyawun gani abin burgewa ce duniya kayan sha'awa ce abin burgewa ce Allah ka ku cikin cikin tadura kuma iya dibawa me za ku yi ke zama a duniya inda kasan an kawo ku cikin sarkin examen wurin jarabawa an ba ku takardu an ba ku ifirin abin da za ku yi da kaza da kaza da kaza da kaza kuma an ba ku awa kaza in wani awon ya kare ka rubuta abin kwarai na banza ka rubuta ba kama rubuta ba kaga dai kudu amshi ya za ta kudu amshi ko eh amshi takardu kuma sai su ta hisa kamakon jarabawa da aka mutu fila ita mana duniya gaba dai haka muke a cikin duniya da dimin hankali haka zaka siffata kanka a cikin rawar duniya kana cikin ɗakin jarrabawa ne da an baka dokoki aiki kaza aiki kaza ga mai kyau ga mara kyau kuma an baka lokaci kayyadadde wani kuma lokacin zai zo ya kare kayi ba ka yi ba mutuwa za ka yi haka duniya ce kamar na cikin ɗakin jarrabawa ne ka san da haka kiran wanda yi na kwarai in an zo an doka zai samu sakamako na kwarai wanda yi na banza kuma shi ma zai samu sakamako abin da yi haka take duniya ki Allah ya kaku duniya ya ajiye ku ciki iya ga me za ku aikata na kenan a ce inna ja'alna ma'al ardh zinatan laha kawa ce abin da saman kasa gaba da musanya ma kasa abin da ke samanta kawa ce li nabluwahum ayyuhum ahsan amala dan mu jarrabe su maga wane ne zai yi kyawun aiki kina wanda kawar duniya ba za ta doka ba ta kai shi ta baro su ga shi nan ta kaza kawa to aka kai wane ne nan kina wannan kina kawar duniya jarrabawa ce jarrabawa ce Allah sa mu ciki ya jarraba mu ne yaga wane ne zai kyawun aiki وإنا لجاعلون ما عليها وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا to wannan duniya da Allah ya kawata da kayan sha'awa abin ado abin burgewa za waye gari Allah ce wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza za mu sanya duk abin da ke sama ƙasa na kawar da sauransu tana ta koma rere ta koma ƙasa wadda ba matsuru a kanta gaba ɗaya ta bushe gaba ɗaya kenan ni'imar ta ƙare kawar ta ƙare kenan kattar da ka kawaci mai yankewa kai lokaci na lalace gaba أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
نعم كما shine kissar asalin sura surai a mata suna suratul kahf wanda zata mu labarin wasu matasa majiya ƙarfi masu imani wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ƙarfin gwiwa akan imaninsu ba annabawa ne ba amma Allah ya kawo da labarinsu da yabo na abin a zuwa ganin suka yi da ya zama to darasi ga wannan al'umma cewa abu ne sananne a wancan a wajen Allah kitab isa wasu samari wanda suka bar garinsu don gudun bautar wani Allah Allah ya tsare su shekaru 300 tara suna cikin wani kogo suka taso bayan barci ba mutuwa ba suka zo akwai tarihi iya nan iya yawo tsakanin alkitab kan su alkitab ba su da ba su da tace magana ba su da kat kwashe-kwashe musu yawa ba su da kat duk abin su kama kama ne ko musu a yau alkitab gadi ba duka abu ba su da wata madogara a kwara duka rayuwarsu an ka ɗaukar jikon farko abu littafin da ke hannunsu za su ce ma inji inji inji littafin da Allah sakon isa alaihi salam ko to inji wannan injilikin da suke cewa ita ce littafin isa a yau ka gama duk jinsin duniya tambaye shi injil ne ce zai dai baka wacce ɗaya ta barna ba su da musun barta ta kawo ahmad ahili karara to ta hannun nasu wadda cocin wadda vatican ta amince da ita ko ina amince da ta ta lucas kince ta jan kince marciye kince dukansu gaba daya kowace ana kiranta inji kuma abin da ke cikin wannan ta lucas ta marciye ta jan kowace bata gama da irwata ka daga ɗauki ɗaya kamar ɗaya ba sa gamuwa a cikin abin da ciki ɗaya ne amma kowace ana cewa ta isa ce ka ga madogarar shakka madogarar raunin abin ga tana a yau kamar kuma misali ana wata namun tattar da wani wani pascal na ce kai kana cikin matsala ba ka da tabbas ce mesa ina ka bashi wani matsala wannan abin na ce to yanzu ka tsakanin yanzu tambaye ka Allah iya magana biyu ce a akwai tuba da wace matuka da warra a cikin yanzu a cikin wannan injili ce nawa ce ce hudu ce ya zero musu ya to a ciki wace ce ta Allah dan na san daban-daban suke wace ce ta Allah to kai ka kai kai ba gurma na sani waye kai waye sani na ce an tambaye ka ne wace ce ta Allah ba su amsa ko ayo da haka nan madogara ba su da madogara da haka yan wani haka rayuwarsu a takaice dai suna rayuwa kan kama kame da shuba to wannan labarin suna da shi labarin waɗanda domin an ci asabar kafa an yi tsakanin zuwar isa sun taso bayan isa zuwa koma to ana ji ta shi aka wa annabi aka turo annabi tambaya su tambaya aka turo aka turo kuma sha ku tambaye ku sai su tambaye ku tambaye shi labarin waɗannan samari da suka bar garin su wata shekara kaza kan labarin su to su kenan suna kwashe kama kama ne yanzu Allah zai labarin na hakika abin da ya kana a cikin Qur'ani abin alaka ke da su amma ga labarin kata a Qur'ani ga abin da ya kana Allah ya ce am hasibta anna ashaba al-kahf war-raqim kamu min ayatina ajaba shin kana dokan wannan kissa ta ashabul kahf tana cikin manyan wasu abin mamaki na ayoyin Allah na me na ta cikin ayoyi amma na baka wani a wajen Allah akwai aya ta wannan ma a wajen Allah ayoyin Allah eh lalle abin sanan ne an abin abin a zo a gani yace me ashabul kaf yace am hasibta anna ashabul kaf war raqim kanu min ayatina ajaba kana tsammanin cewa ashabul kaf ko cewa ka ɗaukar su cewa wasu ayoyinmu ne da yasa da raƙim an ta raƙim a wurin da aka rubuta tarihinsa a bakin kogonsu cikin abin da aka fasara a raƙim cewa kana ɗaukar kanu min ayati na ajaba suna cikin manyan manyan ayoyi masu abin mamaki to ga abin da ya wakane wani kisa إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا لنا من أمرنا رشدا
‘yan uwa idan ka suranta waɗannan bayan Allah wannan samari ne yara matasa gari gaba ɗaya da uwaye da kakannu da kowa suna kan addini guda bautar wani yarda da wani ya da auluhiyya shi Allah ne haka suka taso Allah fitarar da Allah da ce ɗan adam a kanta mutum a kanta Allah ba su wannan fitara ba wani annabi a wancan zamani kullum suka fahimci wannan mata ne ba hanya ba ce suka tawaye su kaurace ma abin da ake a garin na matsoron Allah kuma Allah gama kansu aqida su guda suka ga babu wani damar matuƙa sun tsaye a wannan garin dole su bauta mana Allah sai suka yi shawarar barin garin su barin jama'a su dan gudu da addinin su idza awal fityatu ila al-kahf lokacin da wa'annan samari suka tare a cikin wannan kogo yanzu ba uwa ba uba ba wata madogara ba Allah ba sai suka koma ga Allah shine Allah ke bamu labari faqalu rabbana atina min ladunka rahama ya Allah ya ubangijin ka bamu rahama ta musamman daga wajenka wahayyina wahayyilana min amrina rashada wannan lamari namu mun bar uwaye da kowa da koma mun zo da ruwa ba mu da kowa Allah muna roƙonka ka shirya mana wani al'amari ka mu zaman tattalin wata shiriya ta musamman da bakanka Allah a dace suke sai wani ada sun kare sai Allah ya ce fadarabana وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
Allah ce fadarabana ala adhanihim fil kahf sinina adada ata sai muka buga barci ta kunne don suke cewa kenan ana barci ta bangaren na'urar kunne yake samuwa Allah ce da mun buga mun bu- mun sa masa barci ta kunnuwa aka sa masa aka ɗauke maganar lokacin rayuwa aka sa koma cikin halin barci kuma nan zama suka yi sinina adada sun shekaru masu yawa a barci ba mutuwa ba barci kuran ake kun ba a mutu ba kun ba a tashi ba daga barcin ayyakin da Allah kenan kashi wai ba tsaye ba tutu ne kan mana magana kai kana barci kana kana barci kana kana kana barci kai kana barci kana haka ta mai kai kana kana barci kana kashi kana barci kana kana barci kashi amma mara lafiya ba amma mara lafiya ba akwai mun kashi a barci ko tsari kana na magana bayan Allah na kwariya na jama'a suna barci ga ga kashi da tsari ba ka kashi ma Allah ya ce sun zamana shekaru a cikin wannan kogo sun ma ba a
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا bayan wannan shekaru wanda za mu ji su a ƙarshen kisar bayan wannan shekaru sun ma ba a sai muka tada su daga wannan barci lina alama ayyul hizbai na ahasa lima labizu amal Allah ta yi suma ba a sanahu muka tada su an kwan kullum ku gane wani magana akwai aka samu wani lokaci wasu kiristoci suka jewa musulmi ba sarauni kuna cewa Allah shi ɗaya ne ga ƙur'ani na ce inna kaza na hannu kaza Allah ya magana da jami'i kun ce kuma Allah shi ɗaya ne a wannan muna magana cewa a kalma ta larabci har ta turanci ko ina duk harshen duniya ma da kuka je waye manya suna magana nu yanzu da shugaban kasa zai sai ya ce nu muhammad isu haka ke nu nu ke cewa shi ɗaya alhaji ɗaya ne shi da waye ko su biyu na nijar shugaban kasa haka suke cewa wannan kalma ce ta- ta azama ta girma ko balle allah kuma ne ya kwa girma mutum na adam zai mani ta suke mun yi kaza mun yi kaza eh nu kaza ta nu ba magana ce kaza nu ne wannan kalma ce ta azama ta girma ko balle gaba magana allah haka wannan kenan wata ta suke kawo magana wai suka ta ko a wannan ko a turanci ko a wasa a larabci kai abu kalma kalmar ta girma ce eh shi da zama shugaba amma ce mun mu kaza mun mu kaza zan mu zan mu kaza kai ce zan mu to kenan wannan iya cikin azama ta Allah subhanahu wataala yace thumma ba'athna muka tado su lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labitu amada dan nan mu sani me Allah sani ba daga fa Allah shi Allah ba wala bai tsoro Allah nan me ne cewa ilmu zuhur Allah dan ya bayyana a gano a jama'a domin za su rubu gida biyu kwana nan muka yi wata ɗaya wuni guda za a samu saɓari tsakaninsu Allah ya gano a cikin biyun a jama'a biyu masu ƙanar a biyu a gano wane ne yi isra'i da na samu saɓanin kwana nawa kai Allah ya ce a tsaro su me yau kana نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى to ‘yan uwa wannan kisa ta ashabul kaf wanda suke tambaya a kanta duk wani mai kame-kame mai kame-kame mai hayaniya ya zo yanzu ya ji kat eh ka zo ka ji kat ta hakikan labarin ta Allah da ke abin a hannun shi na hannu na kusu alaika na ba a hannun ka zo ka ji labari na gaskiya ba kame-kame Allah ya ce mu Allah kenan ya ce na kusu alaika za mu baka labari labarin wa'annan samari kuma na ba'ahun labarin su labari na gaskiya kat abin da yawa kana ka zo ka ji kat ka shirwa ka kai mai shaka ka shirwa ka ji kat labarin wa'annan samari masu imani Allah ce innahum fityatu amanu bi rabbihim wa'annan wasu samari ne suka yi imani na gaskiya da ubangijinsu fasidinahun guda Allah ce ni kuma ya na kara musu imani a kan imaninsu ba shi ne hujjar imani iya karuwa yana raguwa ragu da ayi ayyuka imani hawa mataki-mataki da imani da ce muka kara musu shirya me ya ka yi
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا na'am an wa wa'annan samari ka kaddara abin da shi kama a gaban ka zan tabbas ne ka kaddara yau a ce misali Nijar shugaban kasar Nijar yanda a ce ya sa wata wantar iyanin wasu ko a yau a ce an dangana ma kai dan ta'adda ne ka kashe wa- ka kashe wa- ka kashe kashe wasu ka kashe wasu a ce an zo da kai gaban shugaban kasa iyakar dai wanda shugaban kasa ke adawa da shi wancan zamanin shi shugaban nasu yan shugaban kasanmu da namu iya da yan adawa in doka ya kai asambili ya tayar da eh ya samu sassu sai da ba ko ya lalle su ya ya je ina cikin gida a kasa kayan a zuwa asambili ko ya famu ku amince da ku amince ku samu hannuwa ka ko na ku amince ko mu ce ko ku barta ka ko ya sa hannu ko eh dai ya lalle a dubutoci to shi al- wannan bashi da wannan shugaba ne cikakke da cikakken mulki kuma iya neman yayi da awar uluhiyya sai ga wasu samari a garin sun ce la ƙarya ce ƙarya kake ba Allah bane kai ko mun ki ba ma yi ba ma yi haka abin yake aka aka kamo su aka zo da su gaban shugaba ga su a tsaye ga shugaba mai dawo dubiya shi Allah ne yanzu abin da ake bincikarsu me gaskiyar wannan jita-jita ta kunyi ta waye ba ku yarda ba haka anan ba iman suna ce a mu ban hudi ba ko ban hudi ba mu ma ta da kai Ku tsaye daga ba ko a'a Allah ce wa rabatna ala qulubihim Allah ce mun ba su karfin zuciya eh mun masu ƙarfin zuciya ta imani ba tsoro ya ce izqamu faƙalu rabbuna rabbu samawati wal ard kuma lan nad'u min dunihi ilaha suka tsaya a gaban sarki tsayin daka suka ce mu wa rabbuna ubangijinmu rabbu samawati wal ard ubangijin samai da kasai ba kai ba a gaban shi wannan gaban shi a gaban shi wannan a gaban a wannan daga ba su gudu a wannan daga bayan suka asa gudu daga bayan su gudu wannan kan farko ne ai gudu daga baya sai gudu daga baya sai gudu wannan da farko a gaban shi ne idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard suka tsaya gaban sarki mai awuluhiya suka ce mu ubangijinmu ubangijin samai da kasai ne kuma dama kai ga akwai wani sako-sako dama dama a gama lannan da uwa min duni ila har abada ba ma bauta ma kowa a wani ba ba za mu yi ba har abada lannan ya ba mu ba haka suka kuɗi kuma suka ce laƙar kunna idan shatata in kuwa har muka yarda da wannan magana ma ka ji wa in har ma muka yarda da akwai wani lafi Allah ba wannan magana ta zalunci bai wa ma ba za mu waɗi ba ko mai da ba haka suka faɗi a gaban wannan sarki